الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin mazhabar al'imamu Malik, imamu Daril Hijira, hujjatul umma, ra'asul mutinin wa kabirul mutasabbitin Abu Abdullahi Maliku na Anas. a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na ashekul imam abdurrahman ibn muhammad ibn askarin maliki baghdadi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin kitabun zakati wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon kitabu siyam na'am bismillahir rahmanir rahim kitabu siyami wa sawmu ramadan fardu aini yalzamu bi ru'yatin zahiratin aw shahadati aw shahadati adlaini
na'am kitabu siyam wannan littafi zai yi mana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi azumi kama da azumi na ramadan da kuma na wani ramadan idan aka ce asiyamu a larabce a larabce idan aka ce asiyam shine al'imsak kamewa sumtu anil kalami ma'ana amsaktu anil kalam na kame daga yin zance sumtu anil nau na kame daga yin barci sumtu anit tahdith na kame daga zantarwa daga yin fira amma idan aka ce asiyamu a shar'ance shine al-imsaku an shahawatayil batni wal farj min tulu'il fajri ila ghurubish shamsi biniyyati taqarrubi ila Allah subhanahu wata'ala wato shine kamewa daga ciye-ciye ka sa abu a bakinka ka ci wani abinci ko ka sha wani abin sha da kuma shahawar farji tun daga ketowar alfijir har ya zuwa rana ta fada da niyyar neman kusanci zuwa ga Ubangiji tabaraka wata'ala da wannan ibadar wannan shine ake ce da shi asiyam ko asawm wato mutlaqul imsak shine inda nana maryam alaiha salatu wassalamu ta fada tace inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya tace nayi bakancan yin shiru ga ubangiji subhanahu wata'ala a yau bazan yi wa bil adawa bazanci malam yace wa sawmu ramadana fardu ainin yalzamu bi ru'yatin zahiratin aw shahadati adalaini wa sawmu ramadan azumi na ramadan wannan fardu ainin farilla ce wanda take ta aini wanda wani daga cikin musulmai baya sabkewa wani daga cikin musulmai shine farilla wanda take ta aini wanda ta shafi dukkan musulmi baligi mai hankali mazauni a gari mai lafiya yalzamu bi ru'yatin zahiratin wato wannan azumi na ramadan yana kama kowane musulmi wanda ya cika sharuɗa wanda doka za ta hau kan shi to yana kama shi ne bi ru'yatin zahiratin da ganin jinjirin wata wanda yake mabayyani ganin jinjirin wata wanda yake mabayyani ma'ana biru ya ci jama'atin mustafidatin da ganin jama'a wanda suke mai yawa jama'ar da yastahilu tawadu'uhum wa tawafuquhum alal kadhib jama'ar da zai zamanto abu ne wanda ba zai yiwu ba a ce sun haɗu akan shirya wannan zance ba a ga wata ba su ce an gani yanzu a wannan lokacin in jama'a mustafida yan gari guda suka ce sun ga wata da idansu ba wai mutum ɗaya ba ko mutum biyu ba a dukkan yan garin gabaki ɗaya suka ce yanda suka ga wata suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su gaishe a aljanna kamar yadda suka ga watan wannan babu shakka kan ganin watan nan da suka yi to yanzu wannan azumi ya kama kowane musulmi au shahadati adalaini ko kuma shaidawar adalai guda biyu mutanen kirki guda biyu wanda ka yarda da addininsu mutanen kirki ne ba ka su ɓangaren adalarsu ba ka su ɓangaren kiyayewa dokarsu daga Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to su baka labarin cewa lalle sun ga wata ko kuma su baka labarin cewa lalle waɗanda suka faɗa musu cewa sun ga wata su ma adalai ne a wajensu yanzu a wannan lokacin sai ya zamanto an waye gari da niyyar azumi kuma sai a ɗauki niyyar azumi tun daga wannan lokacin a waye gari da azumi na'am
فإن قم بكمال عدة شعبان وتجيب له النية وتجزئ من الليل لا بعد طلوع الفجر ونية واحدة لكل متتابع ويبلغ malam ya ce fa'inu humma idan aka lullube wannan jinjiri na wata ya zamanto yanayi na sama imma da damuna ne jinjirin watan ya zamanto hadiri ya kare shi ko ya zamanto gajimare ya kare shi ko aka yi wani hazo ko wata ƙura sauransu dai sai ya zamanto ɓangaren yamma inda ya kamata a tsaya a kallaci wata a nemi wata a wannan gurin yanayin ba shi da kyau ɗin da za a kallaci wata a wannan yanayi to ya za a yi shi ne fabi kamali iddati sha'abana to azumi na ramadan wata na ramadan yana shiga ne da cikar adadin kwanaki na sha'abana shine sai ya zamanto kuma an ya kwanaki talatin daidai da a lissafa wa sha'aban kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce na bukhari da muslim sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sha'aban ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ku yi azumi saboda ganin jinjirin wata na ramadan sannan kuma ku ajiye azumi saboda ganin jinjirin wata na shawwal idan aka lullube muku lamarin sama ya zamanto wata ba zai yiwu a gan shi ba ranar 29 ga wata to yanzu shine ku cika adadin kwanaki na sha'abana kwana 30 daidai saboda dama wata na musulunci imma 29 imma 30 daidai kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisin abdullahi dan umar wanda al'imamun bukhari da al'imamun muslim suka fitar da shi Allah sallallahu alaihi wasallama ce inna ummatun ummiya la na hasubu wa la na kutubu a shaharu hakaza wa hakaza yani marratan tis'an wa ishirin wa marratan talatin ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce wata na musulunci imma dai ya yi kwana 29 imma dai ya yi kwana 30 daidai wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa na'am watajibu lahun niyyatu watajibu niyyatu niyya tana wajaba lahu saboda azumi na ramadan saboda ramadana ibada ce daga cikin ibadodi wanda kuma kowane aiki daga cikin ayyuka na musulunci yana buƙatar niyya kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi ingatacce hadisin umar ɗan khabbab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi zala ce innamal a'malu bin niyyat wato sani dai kadai ingancin ayyuka suna tabbata ne lokacin da aka yi su tare da niyoyi to yanzu tunda azumi shi ma amalun min al'amal aiki ne daga cikin ayyuka na musulunci kazalika yahtaju ila niyyatin takhussuhu haka ne yana bukatuwa zuwa ga niyyar da take kebantarsa wanda ta sha bambam da mutlaqul imsak kenan inda a ce mutum zai wayi gari bai ci ba bai sha ba har ya kai magariba bai ci ba bai sha ba saboda yanayi na sanyi da damuna da sauransu to nan ba za a ce mai yayi azumi ba لأنه لم ينوي الصيام قبل طلوع الفجر ومن لم ينوي الصيام قبل طلوع الفجر فأمسك عن الأكل والشرب وغيرهما إلى غروب الشمس فلا يعد صائما mun gane da kyau na'am sai dai in yayi niyya yayi niyyar yin azumi sannan kuma za a bashi ladan mai azumi amma dan ya daina cin abinci ko ya daina shan abin sha tun daga ketowar alfijir hale zuwa rana ta fada wannan ba za a bashi ladan mai azumi ba na'am wato jizi'u min al-layl malam yace niyya tana isuwa mutun yayi ta tun a farkon dare da zaran an ce watan ramadana ya tsaya kun tafi yin magriba tun daga wannan lokaci idan mutun yayi niyyar azumi yayi baya buƙatar cewa kuma can ƙarshen dare sai ya sake jaddada ta inda a ce da yi wannan niyyar da ya kwanta barci kawai sai ya makara ya tashi har an gama sallar asubahi yanzu babu laifi sai ya ci gaba da azumin shi tunda yayi niyya dama niyya ana yin ta ne min ghurubi shamsi ila tulu'il fajr wannan lokacin ta ne waqtuha muwassa'un lokacin ta yana da kwayyalwa da zaran an ce wata ya tsaya na ramadana ko to tun daga wannan lokaci mutum zai iya kullar aniya ta wannan azumi na washe gari har ya zuwa alfajir ya keto la ba da ɗulu'il fajir malam ya ce a'a ba za a yi niyya ta azumi na ramadana ba bayan alfajir ya keto bayan alfajir ya keto niyya kuma lokacinta ya huce saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce mallam yujimi'is siyama qabla alfajiri fala siyama la hadisin na na hafsatu wanda yana cikin sunan na abi dawud da sauran littattafai na sunna ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan wanda bai yi ba niyyar yin azumi kafin alfijir ya keto to ba shi da azumi da wannan yana magana akan abin da ya shafi kowane azumi kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka tafi a kai to amma waɗansu daga cikin malamai suna bambancewa tsakankanin azumi na farilla da kuma azumi na sawa kai azumi na farilla shine dole ne qabla alfajiri an tanwiya kafin alfajir ya keto kai niyya amma azumi na sawa kai ya juzu laka an tanwiya ba'da tulu'il fajri wa ba'da tulu'i shamsi qabla an ta'kula kulli shay'in qabla an ta'kula kulli shay'in mun gane da kyau wannan akwai malaman da suke ganin haka saboda ibadar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi da irin wannan ta azumi cewa ya wayi gari bai yi niyyar azumi ba amma ya tambayi na na aisha allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ce da ita akwai wani abu a wajenku ta ce ba komai a wajenmu ya ce to in nisa im to na yi niyyar azumi to malamai suka ce babu laifi mutum zai yi niyyar azumi a irin wannan lokacin inda azumi na nafila ne ya sauɗi wa anyan wuya walau ba da tsulu ilfajiri zai iya yin niyyar shi koda bayan alfijir ya keto idan ya ga yanayin a wannan ranar ba zai samu abinci ya ci ba to kawai sai ya yi niyya amma malikiya su suna ganin cewa koda azumi na nafila ne akwai buƙatar niyyar ta zamanto sabiqa ce da dulu'il fajr ta gaba cike tawwal alfijir na'am malai yace wa niyyatun wahidatun li kulli mutatabi'in niyya guda ɗaya tal tujzi'u li kulli mutatabi'in wato tana isuwa ga dukkan azumin da ya zamanto wajibi ne a jeran tashi niyya guda ɗaya idan mutum yayi tana isuwa ga dukkan azumin da ya zamanto wajibi ne akan bawan Allah musulmi ya jeran tashi sai dai in an samu wata larura wanda take halitta mishi ya raba shi mun gane da kyau sali irin azumi na Ramadan aga wannan wajibi ne ga bawan Allah musulmi wanda yake zaune a gari lafiyan shi kalau ya yi shi ba wai mustahabbi bane ko sunna wajibi ne ya jeranta shi to yanzu niyya guda ɗaya tarwan da zai yi da tan a farkon dare na Ramadan ta isar mishi ba sai yayi niyya ba a kowane dare daga cikin darare na Ramadan to amma akwai malaman da suke ganin cewa la la budda min at-tabyiti bi niyyatin fi kulli lailatin ba makawa dole mutum ya dinga kwana da niyya a kowane dare daga cikin darare na Ramadan saboda azumi na Ramadan wato ya sha bambam da adadin raka'o'i na sallah saboda su al-Imam Malik da waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa azumi na Ramadana min bidayatihi ila nihayatihi shay'un wahidun wato abu ne wanda yake guda ɗaya wanda amal ne kamar yadda in za ka yi sallah niyya guda ɗaya tar ta isar maka idan ka yi raka'a ta farko raka'a ta biyu ba ta buƙatar a ce sai ka sake mata niyya raka'a ta uku ba ta buƙatar a ce sai ka sake mata niyya raka'a ta hudu ba ta buƙatar a ce sai ka sake mata niyya to haka ne shi ma azumi na ramadana idan kai niyya ɗaya a farkon dare nashi ya isar maka dukkan ramadan ɗin gabaki ɗaya to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce ibadar azumi ta sha bambam da ibadar sallah saboda ibadar azumi yanzu na yau idan ya tafi ya ƙare don ana gobe kayi ba don Allah ba ba zai shafi na yau ba ba zai shafi na shekaran jiya ba ba zai shafi na jiya ba ba zai shafi ba na kwanakin satin da ya huce amma ibadar sallah in kayi raka a uku cikakkiya don Allah a ta hudu sai ka sa ba don Allah ba za ka yi ta wannan sawa da kai ba don Allah za ka yi ba a ta hudu ya ruguza sauran raka'o'in gabaki ɗaya guda uku nan da kai na baya don Allah ɗin mun gane da kyau yawwa rato shine waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba makawa dole kowane dare daga cikin darare na ramadana a ce mutum yana kwana da niyya wato asawmun ladhi yajibu tatabuhu azumi na ramadan shine ar-raqamul awwal sannan kuma akwai azumi na kafara kafaratu zihar idan mutum ya kamanta wani kaso na matar shi ga wani kaso na matar da muharramarsa ce ko mahaifiyar shi ko yarsa ko kanwarsa ko yayarsa daga cikin dai matayen da haramu ne ya aure su ko da babu kowa a duniya sai ita kadai ba zai aure ta ba to yanzu wannan kafin ya je ya koma ya ci gaba da zama da matar shi irin zama na aure shine sai yayi kafara daga ciki akwai azumi na watanni guda biyu kamar lam yajid basyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassahu kamar da Allah subhanahu wa ta'ala kuma to azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasyamu shahrayn mutatabi'ain ko to shikenan sai dai haka nan to wannan shi ma ya shiga ciki azumi na kafara ta zihari da kuma azumi na kafara ta kisa wannan dukkanin su wajibi ne mutum ya yi su a jere wata biyu zai yi a jere hakanan kuma azumi wanda mutum ya yi bakancan shi ya ce ya yi alwashi don da Allah tabaraka wa ta'ala ya huwace mishi ya yi kaza to shi kuma sai ya yi azumi na kwana goma a jere yanzu wannan alwashi da ya yi niyya guda ɗaya tal idan ya ta azumin nan ya isu ba sai ya yi ba a kowane dare tunda ya yi niyyar cewa zai yi azumi na kwana goma a jere kuma sai wannan abin ya tabbata to shi kenan yanzu idan ya fara ba zai tsaya ba sai ya yi gomar na a jere to ya halitta ya niyya guda ɗaya na'am wa yubayyitu li ghayrihi kulla lailatin
malam yace wa yubayyitu kulla lailatin bawan Allah musulmi mai azumi yana kwana da niyya a kowane dare lighairihi ga azumin da ya zamanto ba wajibi bane ka jeranta shi irin azumin da ya zamanto ka sa kanka ne azumin da ba wajibi bane a kanka lafiyan ka kalau kana zaune a gari sai ka ki kuma ba wani aibu a kanka misali kana niyyar azumi kana azumi na litinin da alhamis ga wannan ba wajibi bane a kanka shikenan sai ka sai ka ce za ka yi shi na ranar alhamis to kowane alhamis shi in yazo sai ka kwana da niyya kowane litinin in yazo sai ka kwana da niyya haka nan irin azumi na annabi dawud alaihi salatu wassalam a yi yau a ajiye gobe a yi jibi a ajiye gata wannan shi ma idan mutum yana yi sai yana kwana da niyya haka irin azumi ko a cikin watan rajab mutum ya ɗauki adadi mai yawa ya azumta ko a cikin watan sha'abana mutum ya ɗauki azumi mai yawa adadi mafi yawa cikin watan sha'abana ya azumce shi to wannan shi ma idan zai kullum sai ya kwana da niyya saboda wannan ba wajibi ba ne ya dora wa kanshi ibada ce wanda zai samu lada a kanta akwai buƙatar a kowane dare ya kwana da niyya mun gane da kyau na'am wa yalzamu al-munfarida bi ru'yatihi fa in aftara fa alayhi al-qada'u wal kafaratu malam yace wa yalzamu al-munfarida bi ru'yatihi wa yalzamu sawmu al-munfarid azumi yana kama al-munfarida bi ru'yatihi mutumin da ya kadaita da ganin wata na ramadana idan ya zamanto a ƙasa ga baki ɗaya ba wani wanda ya ga wata na ramadana sai mutum ɗaya tal kuma ya je shi ya gaya wa shugaba na musulmi shugaba na musulmi ya ce kai ɗaya ne ta dalilin ka ba za a umarci al'umma ba dubban al'umma su yi azumi to yanzu wannan mutumin guda ɗaya tal da ya ga wata to yanzu azumi yana kama shi shi shi ya zama wajibi a haƙƙinsa ya azumi wajibi ne a haƙƙinsa ya azumi walau annahum farada ko da cewa ya kaɗaita shi kaɗai ko da ba wani wanda ya gani in banda shi kaɗai ɗin to wajibi ne ya yi wannan azumi ɗin malam ya ce fa'in afdara amma idan ya waye gari baya azumi ya ajiye azumi a ranar da shi jiya ya ga wata na ramadana da idansa ya je shi wajen shugaba na musulmi ya gaya wa shugaba na musulmi saboda rashin samun wani soba aka yi hortun wannan shaidar tashi ta cewa ya ga wata yanzu sai ya zamanto ya waye gari yana cin abinci sai to tunda dai kowa baya yi shi ma ba zai yi ba to in dai bai azumi a washe gari ba ko fa alaihi alqada'u wal kaffara to yanzu ramuwa ta waje ba akan shi dole ya rama wannan rana da ya ci abinci a cikinta bayan ya ga wata na Ramadan wal kaffara kuma bayan ramuwa din ma haka ne sai yayi kaffara sai yayi azumi sattin daidai ko ya ciyar da miskinai sattin ko kuma ya yantar da wuya kamar yanda wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada a cikin sunnarsa ingantacciya hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari yana cikin musulmi wajibi ne a kan shi bayar da wato ya rama wannan rana da ya ci abinci a cikinta sannan kuma wajibi ne fitar da kafara illa an yi uzara bi jahalikum na'am illa an yi uzara bi jahalin aw ta'wilin to shikenan illa an yi uzara bi jahalin sai dai in an yi mai uzuri bi jahalin saboda jahilci irin sabon shiga musulunci ne sabon shiga musulunci ne kuma ba shi da masaniya akan cewa idan mutum ɗaya ya ga wata to ko da al'umma ba za ta yi azumi ba saboda ganin shi amma shi wajibi ne a haƙƙinsa ya yi azumi bai san da wannan hukuncin ba a cikin addini na musulunci kawai shi kenan da aka ce ba amsa ya ce to shi ma tun da daidai ne daga cikin musulmai ba za a umarci kowa daga cikin musulmai ya yi azumi ba shi ma ba zai yi azumi ba zai zamanto saboda jahilci ne ya faɗi haka nan ya ajiye azumi to yanzu dai wajibi ne rama shi amma ba zai yi kafara ba auta awilin ko kuma sai dai in ya ajiye wannan azumi din bai yi shi ba saboda wani tawili wato yana tunanin cewa idan mutum ɗaya ya ga azumi ya ga wata na ramadan to baya zamantowa wajibi akan shi ma ya azumi din to amma wannan tawili ne wanda yake ba'idi wajibi ne a kan shi ya rama wannan rana wajibi ne a kan shi ya fitar da kafara kamar yadda al'imam abubakar ibn isa al-karnawi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa a sahibul madarik wato ya faɗa yake cewa wa yalzamul munfarida bi ru'yatihi fa in afṭara fa alayhi al-qadā'u wal kaffara illa an yu'dhara bi jahlin aw ta'wilin يعني أن من رأى هلال رمضان وحده سواء كان عدلا أو مرجوا أو نحوهما فإنه يجب عليه الصوم فإن أفطر متعمدا أو منتهكا لحرمة الشهر فعليه القضاء والكفارة وإن أفطر متأولا فظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفردا fafi wujubil kaffarati ta'wilani amma yace wala qawlu bi wujubil kaffarati huwa al-mashhur wato fatawa ta cewa wajibi ne ya fitar da kafara wannan ita ce mashahuriyar magana a malikiya mashahuriyar magana wanda take sananniya a malikiya ba ita malam ya kawo ba nan yace wa fil qala malikun fil mudawwana al imam malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa cikin littafin mudawwanatul kubra yace man ra'a hilala ramadana wahdahu falyu'limil imama dukkan wanda ya ga jinjirin wata na ramadana shi kadai a unguwarsu yayi ta kokari ya nuna wa jama'a amma ba wanda ya gani sai ya zamanto kuma a unguwoyi sauran unguwoyi na garinsu ba inda aka gani kawai shi kaɗai ne ya gani to yanzu ya yi ƙoƙari ya tafi wajen shugaba na musulmi ya sanar da shi la'alla ghaira hura ahu ma'ahu wataƙila a samu wani shi ma ya ga wannan wata tare da shi idan ya je ya faɗa a fada ya ce to ya ga wata hudu idan shi shi kaɗai ne a unguwarsu ya gani to wataƙila kuma allo a wata unguwar a samu wani mutum ɗaya wanda shi ma ya ga wata shi ma ya kawo ya ce ya ga wata to kaga yanzu fata juzu shahadatu huma shaidar su sai ta halitta sai ya zama to shugaba na musulmi ya sanar da cewa to washe gari ɗaya ne daga cikin ranaki na ramadan a kwana da niyyar azumi wa in lam yarahu ghayruhu radda al-imamu shahadatahu to yanzu idan ya zamanto ba wani wanda ya ga azumi wa illam yarahu ghayruhu to idan ya zamanto wanin sa bai gaba wannan wata din shikenan shi kadai ne a gari tilo ne dallin tal ne shi kadai ne ba shi da na biyu mun gane da kyau to yanzu raddal imamu shahadatahu imami na musulunci sai ya mayar da shaidarsa ce to kai ya ga ba za a amsa ba amma shi walazima husawmu fi nafsihi a karan kanshi wajibi ne ya azumin nan shi wannan mutumin da ya ga wata fa in afdara lazimahu al-qada'u wal kaffara al-imamu malik yace idan ya ajiye azumi bai yi ba to yanzu rama wannan azumi da kaffara ta kama shi fa qala ashhab malam ashhab miskin abu umar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce illa an ya kuna muta'awwilan wa ma zakaruhu min at-ta'wili mardudun al-imam abubakar al-katsinawi ya ce abinda malamai suka ce suka ambata na tawili anan mardudi ne bina'an ala bina'an ala annahu ta'wilun ba'id wato duba da cewa wannan tawili ne wanda yake manesanci ba tawili bane wanda yake makusanci mun gane da kyau akwai at-ta'wilul ba'id akwai at-ta'wilul qarib tawili qaribi shine wanda yake halittawa mutum idan ya ajiye azumi yayin ramuwa kadai ba kafara amma tawili ba'idi baya halittawa mutum ya ajiye azumi kuma a ce ba zai fitar da kafara ba qala khalil wato mai mukhtasar khalil Allah ji kansa da rahama yace kara'in walam yuqbal yana zanowa waɗanda idan suka ajiye azumi saboda tawili musu yi azumi ba kafara take waje ba a kansu ya ce tamkar mutum guda ɗaya tal da ya ce ya ga wata na ramadana ya je ya gaya wa shugaba na musulmi amma bai samu ba na biyu cikin waɗanda suka ga wata shi kaɗai ne ya ga wata sai shugaba na musulmi ya yi fartun wannan shaidar tashi aka ce ba a amsa saboda ba shi da na biyu to shi kuma ya zai waye gari yana cin abinci wannan shi ka fara ta waje ba kan shi mun gane da kyau
washaku yusiku hatta ya tabayyana wala yujzi sawmuhu mutaraddidan bi khilafi sawmihi tadawu'an malam yace washaku mutumin da yake kokonto yake ta babar shin ramadana ya shiga ko watan ramadana bai shiga ba yana ta baba har lokacin alfijir ya zo shi bai samu ba tabbashin cewa lalle wata na ramadana ya tsaya ko kuma wata na ramadana bai tsaya ba an gane da kyau yumsiku yana kamewa bakin shi ga barin ciye-ciye hatta ya tabayyana har dai hakikanin lamari ya bayyana a gare shi wato al'ummar da shekaru na baya ba irin wannan zamani bane namu a wancan lokacin kafafe na sadarwa Allah subhanahu wata'ala bai yawaita su ba kana nan garin za ka ga wata amma wanda yake tasawa ba zai ji labarin ganin watan nan ba sai ta iya ma sai washe gari zuwa da maraice dogon labari zai kai gare su saboda a wancan lokacin hanyoyi na sadarwa irin su salula irin su telefon da sauransu duka babu su to mutumin da ya zama to ranar 29 ga watan shabana ranar dibon haru ko to yanzu a wannan lokacin idan ya zama to yanayin sama ga shiga kamar shi ne ko hadiri ko wani abu da ya hana da ya kuku kallaci wata gurin da za a kallaci wata din yammar ba ta da kyau ɗin sosai yadda ya kamata a kallaci wata to yanzu kafin a ce ka ci abinci washe gari sai ka samu yaƙini yankuna yadda ya zamanto yamma a ɓangaren su ba ta da matsala ko ta biye sun ga wata ko ba su gani ba mun gane da kyau shi ne ce wa shaku wato mutumin da ya zamanto yana ta babar shin wata na ramadana ya tsaya ko bai tsaya ba yumsiku yana kamewa bakin shi ga barin ciye-ciye hatta ya tabayyana har dai gaskiyar lamari ya bayyana a gare shi watan ya tsaya ko bai tsaya ba idan wata ya tsaya shi kenan ba zai ci komai ba ba zai sha komai ba har rana ta fada idan rana ta fada yanzu wannan rana din bayan ramadana sai ya rama azumi guda daya mun gane da kyau amma wala yujzi'u sawmuhu mutaraddidan wato azumtar irin wannan rana mutaraddidan yana kon gaba kon baya da niyya guda biyu baya halitta baya isar baya isar mishi daban to yace to Allah ga mu gare ka cikin dare ya tashi ce Allah ga ni gare ka yanzu dai yanayin da muke ciki muna cikin yanayi na tababa in ba dai Ramadan ya shiga in ma dai Ramadan bai shiga ba to zan yi sahur da niyya biyu in na tashi da sahi aka ce Ramadan ya shiga to niyyar Ramadan nayi amma in na tashi wajen karfe 11 12 aka ce Ramadan bai shiga ba to niyyar nafila ne nayi an gane da kyau ya zama to ya raba kafa sai shi dai ba zai wunin banza ba to yanzu a wannan lokacin gabaki ɗaya ya bata wa kanshi niyya dama dole ya zama to kaifi ɗaya ce ba a yin niyya kaifi biyu mun gane da kyau bi khilafi saumihi tadawu'an sabanin inda yayi azumi na tadawu'i ya azumci wannan rana mutadawu'an ranar 30 daidai ga watan sha'bana ita ce yau mushaki wanda ammar ibn yasir kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud da sauran littattafai na sunna yake cewa man samun yawman ladhi yashku fihi faqad asa abu qasim sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya azumci ranar da ake kokonto a cikin cewa wata ya tsaya ko bai tsaya ba to hakika ya saba wa baban alqasim ya saba wa farin jakada sallallahu alaihi wasallam to wannan yana magana akan azumin da ya zamanto kayi shi da harshe biyu ne amma azumi da mutum zai yi shi na nafila to wannan babu laifi mutum ya yi shi ya yi shi da niyya guda ɗaya tal babu laifi amma waɗansu daga cikin malamai sun karhanta yin haka nan da in dai ba na al'ada bane wanda ka saba yin shi kawai ka ce ka waye gari da niyyar azumi a wannan rana bai dace ba mun gane da kyau aw yusadifu wirdan ko kuma wannan rana ta dace da wani wuridin shi na azumi da ya saba yi ya saba yin azumi na litinin da alhamis ya saba yin azumi na litinin da alhamis a kowane sati sai zaman to ranar laraba ta ce ranar diban hari aka leƙa wata to yanayin samar ba zai ba da damar su ga wata ba yanzu ranar alhamis babu laifi ya tashi da yin azuminsa wanda ya saba yi na alhamis da juma na alhamis da litinin dinnan babu laifi ya tashi da shi saboda wannan azumi ne wanda ma yake alaihi salatu wassalamu kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi na Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayni illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm dan Allah sallallahu alaihi wasallama ce kada kowane ɗaya daga cikin ku ya kuskure ya tankari ramadan da azumi na kwana ɗaya ko na azumi ko azumi na kwana biyu sai dai mutumin da ya zamanto yana daga cikin al'adarsa ya kasance yana yin wani azumi na nafila to yanzu wannan shi sai ya kayan shi ya saba yin talatatu ayyamin min kulli shahri bai samu ba dama ya azumce su sai a goma ta ƙarshe to yanzu wannan babu laifi ya yi su ya saba yin yawmul litinin wal khamis ya saba yin sawmu yawmin wa fidur yawmin sum yawman wa afdir yawman ya saba yin wannan azumi irin na annabi Dawud babu laifi zai yi kayan shi na'am au nadran ko au nadran ko kuma azumi wanda ya bakancan shi yayi alwashi ne duk radda aka ce yayi kaza to shi kuma washe gari zai zai tashi da azumi shikenan ran 29 ga watan sha'abana kawai wannan abin sai ya tabbata ya ce to wani ya ce zai biya mun saudiya amma ni kuma nawa Allah alwashi din radda aka ce gashi biza ta ta fito zan tafi saudiya ko to washe gari sai na yi azumi yana kawai sai ya dace radda bizar ta fito rannan 29 ga watan sha'abana 29 ga watan sha'abana radiban hari yanzu babu laifi washe gari ya tashi da niyyar azumin wannan saboda alwashi ne yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadiran ko kuma alwashi yace dillar da wani dan uwansa ne ya bata yan kidnapping suka kama shi yana ta addu'a yace Allah yana daga cikin farin ciki na ga samun dan uwana dillar da aka ce dan uwana yau ya bayyana to washe gari sai na yi azumi saboda ƙarin gode maka kan godiyar da nake yi maka yana sai zaman toran 29 ga watan sha'abana da marece kawai ga dan uwansa ya zo gida ya wurja wurja wurja ya shigo shi kenan washe gari sai ya azumi babu laifi shi ma mun gane da kyau au qada'an ko kuma azumi na ramuwa irin mutumin da azumi na ramadana na bara ya hau kanshi kuma bai samu dama ya rama ba sai irin waɗannan kwanakin to za a wannan lokacin shi ma babu laifi ya azumci wannan rana ɗin da niyyar azumi na ramuwa to amma in wai ɗauke shi da niyyar ɗaya daga cikin waɗannan dukkaninsu ga baki ɗaya ya ɗauke shi da niyyar taɗawuyi ko ya ɗauke shi da niyyar azumin da ya saba yi na alhamis ko ya ɗauke shi da niyyar bakance ko ya ɗauke shi da niyyar ramuwa shikenan wajen sha biyu kawai sai aka ce ai tambas an ga wata to yanzu ga baki daya shi ba a can ba shi ba a nan ba ba zai isar mai kowanne ba mun gane da kyau saboda a cikin wata na ramadan ba a yin wani azumi in ba na ramadan din ba to dan haka yanzu da wancan din da wancan din da ya niyyar da wannan na ramadan ba wanda ya isar mishi saboda niyyar da ya yi ta ta yin azumi wanda ba na ramadan ba ya yi ta ba a mahallinta ba sannan kuma shi kuma bai yi niyyar ramadana ba yanzu bayan azumi sai ya rama azumi biyu azumin da ya ajiye na ramadana wanda bai yi niyyarsa ba da kuma azumin da yawwa da kuma azumin da ya zamanto ya yi shi ya yi bakancin shi zai yi shi mun gane da kyau na'am wa ru'yatuhu naharan lil mustaqbali walau qabla az-zawali na'am وثبوته يوجب يوجب إمساك بقيته وعيد يوجب نعم.
نعم na'am وعيد يوجب الفطرة to shikenan malam yace wa ru'yatuhu naharan to inda mutum ya ga wata kuma da rana yanzu aka ce 29 ga watan sha'bana da dare muka nemi wata kaura da wambai aka rasa shi shikenan washe gari da safe aka shiga cikin shagulgulla kawai lokacin azuhur sai aka ga wata kana alwala kawai ka ɗaga kanka ka kallaci sama kawai sai ga wata faral to ganin wata da rana wannan lil mustaqbali na daren da zai zo shi ne na gaba ba na daren jiya bane mun gane da kyau ganin shi da rana kada ya tayar da hankali Mm, idan aka ga wata da azuhur wannan ba na daren jiya bane na daren da zai zo ne yau ne Allah ne ya maka wata baiwar ka gan shi tun daga yanzu wataƙila in ba ka da gumba ba ka yi shiri ba sai ka yi tun da wuri mun gane da kyau eh malam ya ce walau qablan zawali ya ce kai wannan ba wai lokacin da mutum zai yi sallar azhur ba ko da lokacin da zai yi sallar wadduha ne ko da kafin rana ta karkata ne zai wallaha ya tashi ya fito daga banɗaki yana zaune yana alwala kawai da ya kallace yamma sai ya kalla sai ya ga wata ce to ya haka ya haka ya ce lulami ne nake gani wannan kuma ne ya zaje kallo da ya ga wata ne to in sai ya yi addu'a tun daga wannan lokacin Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani an gane ku wal islami was salama rabbi wa rabbukallah shike ne addu'a tun daga wannan lokacin wata na ramadana ya shiga amma yanzu ba zai ce ba wuni zai yi kuma ba zai ci abinci ba an gane da kyau hakanan ranar 29 ga watan ramadana ba a ga wata ba washe gari an ɗauki azumi wajen karfe 11 ta rana ga wata ba zai ce ba kai ku kamo ruwa in sha ni wannan garajen ku shi kuma sai ya garaje kan shi mun gane da kyau na'am wa thubutuhu yujibu imsaka baqiyatihi ko malam yace wa thubutuhu to tabbatar jinjirin wata na shawwal wajen sha ɗaya ta rana muna talatin daidai ga azumi kawai tun daga wannan lokacin sai ka ga wata to wannan yujibu imsaka baqiyati yana wajibta wa mutum ya rike baki sauran yin wannan gabaki daya wajibi ne ba zai aje azumi ba tun daga wannan lokacin Allah ya nuna mishi wata ne amma watakila inda zai kirayo waɗansu su kewaye shi ba wanda zai gani sai shi saboda akwai waɗansu fada'il daga cikin bayan Allah akwai wanda Allah yake ba su mauhiba ta ganin wata wani za ka kuna tare da shi ya ce maka ga watan nan in ba bayyana ba ya a fili karar kai ba za ka gani ba amma shi kuma ya gan shi kuma ba shakka cikin ganin shi dai to tabbatar wata jinjirin wata na shawwal ya tabbata irin wannan yanayin da yamma ko da rana to yanzu wannan yana wajibta wa mutum ya aje ya ya ya cika azumi har zuwa rana ta fada da manzo Allah ya ce wa sumu wa afdiru li ru'yatihi sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi kada ka ce to ai yanzu tunda na gani da ido na da ranar wannan kawai ku kama abinci insha nayi koyi da fadar annabi a wannan yinin gabaki dai sai ka karasa shi wa idun yujibul fitra mana yace to shi kuma idi ranar 1 ga watan shawwal yana wajibta wa dukkan musulmi kowa da kowa daga cikin musulmai ya ajiye azumi a wannan rana ba a yin azumi ranar sallah ranar sallah karama da ranar sallah babba wannan dukkaninsu yini ne guda biyu wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani dangane da azumtarsu sai a yi haƙuri kuma bayan sallah kuma sai a yi sittu shawwalin idan mutum yana da kwai rama sai ya rama idan mutum yana buƙatar zai yi rakiya shidda cikin watan shawwal sai ya yi su barakallahu fikum wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik